هو من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار amma ba'adu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ashirin ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya zo daidai da takwas ga watan bakwai a gregorian kalanda 2023 wannan shine kasar ɗinmu na 66 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha شروطها نواقضها وفضائلها لتاف فضيلة الشيخ محمد بن سعيد ابن رسلان حفظه الله تعالى idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun manta da babin da ke magana akan a cewa mani ita kada anna ba'dhan nas yasahul khuruju an shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kama wasi alhadira alkhuruju an shari'ati musa mun gama da wannan babun ina ga za mu tashi ne farkon babi yau ko za mu tashi annaqidul ashiru al-i'radu an dinillahi abinda ke warware kalmar shahada na goma shine al-i'radu kau da kai watsi fatali jefar da al'amarin addinin Allah a cikin rayuwar musulmi musulmi ya zama ba shi da ajanda ta abin da ya shafi menene ma huwa ma'alumin min addini bi darura abin da ya dace a ce a matsayinsa na musulmi ya san wannan abun ya fahimce shi in dai musulmi ya ɗauki ɗabi'a ta watsar da addini ya zama duk abin da ya kamata a ce ya sani ba ruwan shi to wannan yana iya sa ya kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala domin da wannan ne zai iya aikata kafircin ma bai ma sani ba saboda duk wani abin da ya zama ya dace a ce a matsayinsa na musulmi ya san shi ba ruwan shi ya watsar da shi al-iradul kulli wato watsar da addini na kato kan gaba daya ya zama ba ruwanka da addini to wannan yana daga cikin nawaqidu la ilaha illallah to shine malam sai yace ai bi ma'ana la ya ta'allamuhu ya zama musulmi baya neman ilimin addininsa wato inda za ka yi lissafi a sati ya zama bahi da awa daya awa daya a sati tak wanda wannan awa ɗayan yake amfani da ita ko dai ya je ya yi karatu ya buɗe littafi a karanta a fassara mishi ko kuma ya zo irin nan ana ta'alim a buɗe littafi ana bayani yana saurara yana fahimtar ma huwa ma'alumin min addini bi darura ko kuma ya zamanto bahi ko a rediyo ko a waya shi idan ma ya ga an turo wani abu na addini sai ya blocking ko ya watsar ko ya jefar ko ya fita daga ma grup din gaba daya a saka shi a grup din addini ya fita a sake saka shi ya sake fita ba'ana al-iradul kulli har na rasa maniya ma wannan magana ma zan yi maku fahimci me ake nufi da wannan magana ya zama ka kan musulmi ba shi da ajandar addini to wallahi wannan na iya zama mutum zai iya zama kafiri bai ankara ba an gane maganar da kyau ko to shine malam yace ma'anar haka ai la ya ta'allamuhu mutum baya koyar ilimin addini wala ya amalu bihi ko kuma yana koyar ilimin wala Allah ma yana da ilimin amma kuma in ka ɗauki rayuwarsa ka jingina ta zuwa ga ilimin babu ta inda suka yi kama akwai irin waɗannan mutanen ko babu mutum yana karatu in yana ƙira'a na rantse da Allah za ka ɗauka ɗan jikan ubayyu ɗan ka abu ne saboda ubangi dan ka'ab yana daga cikin wanda annabi hatta manzan Allah ya yi recommending kira'arsu da karatunsu amma da za ka ɗauki rayuwarsa ka jingina ta zuwa ga ƙur'ani to za ka ga kan cewa ba su da alaƙa kwata-kwata in yana jawo ma hadisai za ka ɗauka ɗan gidan imamu ahmad ɗan hambali ne ko ɗan gidan sa'idu ɗan musayyab ko ɗan musayyib akhirul mutaqaddimina wa imamu tabi'ina amma da za ka ɗauke shi ka alakanta rayuwarsa da hadisan da yake karantawa wallahi tallahi za ka ga babu ta inda suka yi kama shine la ya ta'allamuhu wa la ya amalu bihi mutum ya zama baya koyan addini kuma koya koya bai aiki da shi to wannan wato ainihin wato yana daga cikin nawaqidu la ilaha illallah to amma ga bayani kamar haka malam yace fal iradu alladhi huwa naqidun min nawaqidil islami bujirewa addini da bujirewa Allah da kau da kai daga addini da kau da kai da Allah wanda yake ɗaukar ma'anar warware musulunci huwal iradul kulliyi malam yace shine watsar da addini katokan gaba ɗaya an ta'allumi asli dini mutum ya zama asalin abin da aka ce ya koya usulid din bai san su ba usulid din to me ya usuluddin yanzu misali sanin ma'anar la ilaha illallah yana daga cikin usuluddin sanin sallah ko yana daga cikin usuluddin sanin azumi da yadda za a yi shi yana daga cikin usuluddin domin su ne abubuwan da he kayi imani da su ma kannan kana aikata su sannan ka cika menene musulmi an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره يا يا إيماني ده الله يكي كاسم يا أكي نفي ده إيماني ده الله أما تأين كنا مسلمي دولة كسوان هنا ده كتير أصول الدين wannan wajibi ne akan duk musulmi ya san wannan yaya imani da mala'iku yake ka san suwa ake kira mala'iku me ne su da me aka halicci mala'iku dandazansu suna da adadi ko ba su da shi waye shugabansu me sunan mala'ikan wuta mai gadin wuta me sunan mala'ikan da ke gadin aljanna me sunan mala'ikan mutuwa da sauran ire-iren abun da ya shafi wannan al'imanu bil mala'ika ya zama kasansu domin yana daga cikin asuluddin ko usuluddin al'imanu bil mala'ika tumina billahi wa mala'ikati wa kutubihi kasan sunan littattafan da Allah ya saukar wani littafi Allah ya saukarwa annabi Musa wanne ya saukarwa annabi Isa wanne ya saukarwa annabi Dawud na fata an fahimta me matsayin su mu a matsayin mu na musulmi me matsayin waɗannan littattafan a gurin mu shin da su ake aiki a cikin abubuwan da suka shafi dokokin Allah ko kuma a'a abin da ake bukata da kai a matsayinka na musulmi ka san su kai imani da su cewa Allah ya taɓa yin wasu littattafai masu suna injila masu suna zabura masu suna sufi ibrahim wa musa da dai shauransu kuma mun yi imani wannan littattafai ne na Allah ana bautawa Allah da su a waɗancan zamun nan na fata an fahimta amma a yanzu wanda ake imani da shi kuma da shi ake addini shi ne alkur'ani har ma ka jawo aya ka ce alif lam mim Allah ya ce alif alulan jami'ara الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه كو من التوراة والإنجيل سيتي نعم وأنزل الفرقان سنن يسوك القرآن من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان da can waɗannan littattafan su ne shiriya ga mutane amma yanzu ya sauke menene alƙur'ani نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس هكا آية تجكو وأنزل الفرقان دا تنسوني شريعة قمتاني التوراة دا إنجيلا أما ينزل الله سوك منيني القرآن to wannan yana daga cikin asuluddin ko usuluddin ka san wannan ka san injila ka san attaura ka san zabura amma ka ce wannan mu littattafai ne wanda mun yi imani Allah ya sauke su kuma sun yi zamanin su sun shuɗe yanzu kuma Qur'ani ne ke aiki da haka an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi sannan wa rusulihi manzanni guda nawa ne da Allah ya turo suwaye ulul azumi minar rusuli shin a cikin ulul azumi minar rusulin su ma akwai wasu keɓantattu bayan an keɓe daga cikin keɓantattun waye ogansu gaba ɗaya waye shugabansu gaba ɗaya duka wannan yana daga cikin usuluddin jama'a an gane magana da kyau ko musulmi ya san wannan akwai littattafai da malamai suka rubuta wanda bai wuce kamar jota ba ƙananan littattafai sun bayyana ire-iren waɗannan abubuwan yasa za ka ga farkon lokacin da ake karatu sai ka ga idan mutum ya zo zai karatu sai a ce ya ɗauko ahalari saboda abubuwa ne ƙididdigaggu sai a ce ma farailan sallah guda kaza ne sai a kirgo masu kuma a gajere a gajere a gajere duka rike su sunnonin sallah guda kaza ne wajibobin sallah guda kaza ne sai a jero masu a karkashe a karkashe a karkashe karkashe kadan kadan kadan kadan sai ka haddace shikenan ka gama duk inda aka tambaye ka aka ce nawa ne farillan sallah sai ka ce guda kaza ne ba kamu ba mu guda uku daga cikin su sai ka ce na farko kaza na biyu kaza na uku kaza to a cikin tauhidi akwai irin wannan me tauhidul uluhiyya shine tauhidin ta Allah da bauta ba tare da an hada shi da kowa ba na fata an fahimci magana bauta wa Allah shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba ka san wannan a matsayinka na musulmi akwai tauhidin rububiyya me tauhidin rububiyya sai ka ce tauhidin ta Allah da ayyukansa duk abin da ka gani a duniyan nan Allah ne yayi ba wanda ya taya shi kuma wanda ya nemi agajinsa wajen yin sa me tauhidul asma'i wa sifat sai ka ce tauhidin ta Allah da sunayen shi duk sunan da Allah yake da hi ar-rahman ar-rahim al-ghafur na fata an fahimta to ba wani wanda yake da irin wannan sunan duk duniya kuma daga an sa wani ar-rahmanu to ya kihiyanta Allah shi kadai ake sa yake da wannan suna hal ta'lamu lahu samiyya ka taba jin mai suna irin na Allah babu to ire-iren waɗannan su ne al-ma'lumu min ad-din bi darura abubuwan da dole musulmi su ya san su kuma su ne usuluddin asalin addini asalin tushen addini to idan ka san ire-iren waɗannan to yanzu kai musulmi ne kuma wanda yake ƙoƙari wajen fahimtar meye addinin sa yace yanzu kai baka higa cikin malamai masu da'awa ko masu karantarwa ba wanda za mu zo malam zai yi bayani a can gaba ina fata an fahimci magana to sai malam ya ce an ta'allumi asali dinin ladhi bihi yakunu al-mar'u musliman ya zamanto mutum ya kau da kai daga asalin meye addini wanda da shi ne mutum yake zama musulmi walau kana jahilan bi tafasili dini ko da ku ya jahilci karkasuwar abubuwan da suka shafi addini wato manya-manyan abubuwan da ya kamata a ce ya san su na addini kamar a ce ya kware a fikihu ko ya kware a aƙida ko ya kware a tauhidi ko ya kware a luga ko ya kware a kaza ya zama baka iya wannan ba amma dai duk wani abin da ya zama wajibi musulmi ya san shi ka san shi to wannan haka ake bukata jama'a kuna fahimtar magana shi ne ce walau kana jahilan bi tafasilid din ko da ku a ce abubuwan da suka shafi wato zurfafawa cikin addini da ilimomi na addini baka san su ba to ya zama ka san dai waɗannan abubuwa waɗanda a matsayinka na musulmi ya kamata ka san su yace kalla yaqumu bihi illa al ulama'u wa talabatul ilmi لأن العلم بتفاصيل الدين نعم كو domin sanin hakikanin abubuwan da suka shafi addini na karatuttuka da fasulansu da al'amuransu yadda ake fasalin kaza babin kaza ya zama za ka iya zama kai jawabi filla-filla ya ce la ya ƙomu bihi illal ulama'u babu waɗanda suke iya yin wannan sai malamai wa talabatul ilmi da kuma ɗaliban ilimi su kaɗai ne Allah ya ba su suka san waɗannan abubuwa amma sauran abubuwa da suka zama wajibi to wannan dole mutum ya tsaya ya san su wa amma al-iradu an ta'allumi asli ad-din alladhi bihi yakunu al-mar'u musliman yace amma wato sanin asalin addini da tushensa menene tauhidi waye Allah yanzu idan aka ce maka waye Allah me zaka ce wannan yana daga cikin abin da yake wato ya zama wajibi a matsayinka na musulmi ka san shi in an tambaye ka dan idan ba za ka iya cewa Allah shi ne abu kaza ba ko shi ne kaza ba to fa har yanzu kai baka ma san wa kake bautawa ba ban gane ko kun fahimta ba in dai za a tambaye ka waye Allah ka gagara jawabi ka gagara jawabi to kaga kai tukunna wannan irin ma musulmi ne kai baka ma san Allah ba ah to me yasa kake bauta mishi ai akwai bukatar ka san wa kake bautawa kuma meye dalilin da yasa kake bauta mishi jama'a kun fahimci magana da kyau ko a tambaye ka waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka gagara bayani a tambaye ka waye annabi Musa ka gagara bayani a tambaye ka mecece sallah ma huwa salatu ka gagara bayanin ga abin da ake nufi da sallah kana musulmi ban gane ko kun fahimci abin da malam yake so ya kai mu gare shi ba to waɗannan abubuwan su ne usuluddin abubuwan da su ne addinin in har baka san su ba kuma ba ruwanka da tsayawa ka fahimce su kana da matsala tsakani da Allah an gane maganar da kyau ko to shine yake cewa fa hadha min nawaqid ila ilaha illallah irin haka da rabin da mutum ya, ya, ya zauna bai san irin waɗannan abubuwa ba to wannan yana daga cikin abin da ke warware wa mutum la ilaha illallah kaga akwai aiki a gabanmu gaba mu kenan ko akwai aiki wallahi to sai ya kawo aya a cikin suratul ahqafi a aya ta uku yace qala ta'ala Allah ya ce wallazina kafaru amma unziru mu'riduna wanda suka zama kafirai wato suna kau da kai da bijirewa abin da ake musu gargadi wato ba abin da ya dame su da Allah da sanin waye Allah asalin ayar cewa inna khalaqana samawati wal arda ko lalle mu ne muka halicci sammai da kassai na fata an fahimta wa ajalin musamma da kuma ajali wanda yake sananne sai ce wallazina kafaru amma unziru mu'riduna walle waɗanda suka suke kafirai suna bijirewa abin da ake musu gargadi su san shi ما خلقنا السماوات والأرض كيكو إلا بالحق وأجل مسمى ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى سيتي والذين كفروا أما أنذروا مؤردون هكذا يقول الله يتي بما حلتي سمي دك السيبا فاتي دك اسكيا من حلتي سو دك اسكيا ومن حلتي سو سنة دلوكة تند ذامو غا ذامو واقع سو متروقع سو غباكي سيتي أما ودن دسكي كافرين wato suna bujirewa abin da aka ce su koya na addini su sani na ubangiji wa qala subhanahu Allah ya sake faɗa a cikin suratul sajada aya ta 22 yace wa man azlamu mimman dhukira bi ayatin lahi wa yafi zalunci a cikin mutane eh bi ayati rabbih ko jazakumullahu khairan wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih wa ya fi zalunci sama da mutumin da aka tunatar da hi ayoyin ubangijinsa sun a'rada anha amma daga ƙarshe sai bujire mata mutum ne musulmi amma ba shi da alaka da ayoyin Allah kwata-kwata ba shi da alaka da hadisan manzan Allah ba shi da alaka da ma huwa ma'alumin min addini bi darura abinda ya kamata a ce a matsayinsa na musulmi ya kamata a ce ya san shi babu ruwansa shine Allah ya kwatanta shi da cewa ba wanda ya fi zaluntar kansa sama da shi wa man azlamu wa ya fi zaluntar kansa mimman dukkira bi ayatillah sama da wanda aka karantar da shi ko aka tunatar da shi bi ayati rabbihi da ayoyin ubangijinsa thumma a'rada anha sannan kuma ya bujire ya kau da kai daga barin waɗannan ayoyin Allah ce inna minal mujrimina muntakimuna lalle mu masu kamun gane ga mutanen banza za mu ɗauki fansar abin da suka aikata mana na watsi da mu da fatali da al'amarinmu Allah ce wallahi ba za mu bari ba sai mun ɗau mataki a kai inna minal mujrimina muntakimuna an gane maganar da kyau ko a farkon ayar kafin wannan cewa yi walanziqannahum minal azabil ajna دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى الله يتي بالله الذي لا إله إلا هو سينا تنتنا مسو عذابا كرما عذابا تكسا malamai suka ce ko wasu suka fassara da al'azabul adna ita ce azabar kabari an gane maganar da kyau ku azabar kabari wasu suka fassara da cewa azabar rayuwa a nan duniya ba cikin tauhidi ba ba cikin aƙida ba ba kuma cikin kwanciyar hankali ba ai ita ma azaba ce ko mutum ya rayu ba tauhidi ya rayu ba aƙida ya rayu ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali ai ita ma azaba ce wannan ko Allah ya ce to walanudhiqannahum min al'azabil adna wallahi sai mun ɗanɗana musu ƙaramar azaba dunal azabil akbari kafin babbar azaba la'allahum yarji'una ko za su dawo zuwa gare mu to daga nan ne da ya faɗi wannan sai ya ce wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi wa ya fi zalunci sama da wanda aka tunatar da shi ayoyin ubangijinsa thumma a'rada anha sannan ya bujire musu ya watsar da su ba ruwansa da Allah ba ruwansa da addini Allah ya ce inna minal mujrimina muntakimuna lalle mu masu daukar fansa ne akan kafirai Allah ya sawwani wa qala subhanahu Allah ya sake cewa wa man a'rada an zikiri wanda di ya bujire wa ambatona ya bujire mun ba ruwansa ba hi da ajandar addini ba hi da ajandar sanin waye ubangiji shi yasa jama'a muna ba da shawarwari kullum muna faɗa idan muka zo irin wannan gaba cewa musulmi ya samu wani daga cikin malamai ya dinga ɗaukar karatu ƙur'ani ka samu malami ya dinga koya ma ko da aya ɗaɗɗaya ne wallahi kana matsayin musulmi kar ka yadda a ce baka iya karatun ƙur'ani ba tauhidin nan na uluhiyya da rububiyya ka yi ƙoƙari ka samu wani ya dinga koya ma samu wani ustazu ka ware ɗan dubu biyar ko goma ko ashirin ko talatin ko hamsin a wata ka ce malam wane eh to ka san mu rayuwa an yi ta yi mana nisa mun tashi Allah da ikonsa Allah ya jarrabe mu ba mu shiga makaranta ba ba a samu a makaranta ba kuma sannan karatun nan ba mu tsaya muka yi shi ba ko kuma an samu muka ƙi a wancan lokaci yanzu hankali ya zo mana muna ganin yadda al'umma suke ta ƙoƙarin karatun addini abin yana mana daɗi yana burge mu amma mu ba mu iya ba to ba mu makara ba tun da ba mu mutu ba haka ne ko ba haka ba ba mu makara ba tun da ba mu mutu ba kaga zan dinga baka dubu goma goma duk ƙarshen wata ka bani ko asabar da lahadi awa ɗaya don Allah in zo ka dinga koya mu wani abu na addini na rantse da Allah wanda ya haka shine cikakken mai wayo wallahi kayi wayo kayi dabara ka san akwai wani tashe muna yara sai a samu wani tsoho mana wani yaro sai a masa shiga tsofi sai a shigo da shi tsakar gida sai ya zauna sai aka ji ana cewa a zaune nake bani zagin kowa sai ka dinga ya dinga cewa lalle malam kayi dabara wai hi a zaune yake ba shi zagin kowa baya fada da kowa sai masu an hi su ce lalle malam kayi dabara sai ga an ɗebo ɗan gero haka da yar shinkafa da ɗan taro da kwabo an bashi to idan kai haka lalle kayi dabara kai ma jama'a kun fahimci maganar da ke ku kayi dabara saboda kayi wa duniya wayo kayi wa shaidan wayo kayi wa 'yan hayaniya wayo to jama'a idan ma baka iya wannan ba ka yi ƙoƙari kaga irin waɗannan abubuwa yanzu littafin kitabun tauhid malam ja'afar ya sauke shi Allah ya saka mishi da alkhairi haka dai ko ba haka ba malam albani zariya kuwa littattafai sun fi dubuwa ne ɗari ga sunan duk an sauke su kuma wani ikon Allah Allah ya tsare karatuttukan duk ga sunan a kaset a matsayinka na musulmi sai ka je ka sayi memory card sai ka je akwai littafin al'aqidatul tahawiyya akwai littafin al'aqidatul wasitiyya na fata an fahimta akwai tafsiri akwai waye sai ka je ka saka sai ka ware wa kanka ko da awa ɗaya ne a kowanne yini zaka kunna ka kasa kunne da kyau da ɗar jotar ka a hannu inda ka ji wata fa'ida wannan fa muna magana a matsayinka na normal musulmi ba wai malami mai karantarwa ba ina fata ku fahimta da yar jotar ka in ka ji wata abu ya kamata a matsayin ka na musulmi ka san wannan sai ka dan rubuta sai ka sake dannawa sai ci gaba in ka ji wani abu sai ka sake tsayarwa sai ka rubuta wallahi tallahi da haka ba wai maganar ka zama cikakken musulmi wanda ya san abubuwa ba na rantse da Allah sai ka dawo cikin mutanen da annabi ke cewa ballighu anni walau aya sai ka ga akwai abin da zai faru a gabanka amma kana da ta cewa saboda ka ji malamai sun faɗa kuma ka riƙe dama duk karatun ba hi bane an faɗa ka ji ka riƙe ba hi ne karatu ba hi ne karatu ko wanda zai je ya buɗe a littafi a karanta masa ai fassara mar ne za a yi ya ji ya riƙe ko ba haka bane don haka bambancin ku da hi kalilan ne to amma a ce a rayuwa kana musulmi baka da ajandar wannan kwata-kwata ba ruwanka wallahi tallahi wannan hatsari ne jama'a ba rayuwa ce mai kyau ba kai baka je makaranta ba kai baka je ka buɗe littafi aka karanta ma ba amma jiyajiyanka na waya da kallakallonka na talabijin shi ma ba za ka yi amfani da shi wajen ka ilmantar da kanka ba to sai ka ga al'am yanzu lok- akwai wani bidiyo clip ɗina da malam yakubu ya- suka ɗora mutanen mu na social media suka ɗora wanda nake magana akan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya haddace alqur'ani a ƙasa da kwana uku to bai fahimci me ya karanta ba akwai wani bawan Allah na ga yayi rubutu shi rubutun yayi ne yana martani amma ni bai sani ba burge ne yayi shi abin da yake faɗa shine ya iya karatun alqur'ani raɗau amma yanzu da zaka buɗe masa ba zai iya karanta aya ko ɗaya ba kaga wannan rubutun da yayi ba ku gani ba ko zai iya karanta qur'ani raɗau amma da za ka buɗe man littafi ka ce nuna min suratu fatir ba zai iya nuna maka ba nuna min suratu sajada ba zai iya nuna maka ba su nuna min suratu ghafir ba zai iya ba bakara ba zai iya ba alayen imrana ba zai iya ba nisa duk ba zai iya ba amma kuma ya iya karatun qur'ani ras abin tambaya a ina ya koya sauraro yake yi shine kawai sauraro yake har ya iya ya haddace ba zai iya buɗe littafin ya karanta ba amma na rantse da Allah ya ce duk surar da ka kamo ma malam da ni tare da kai za mu karasa ta ya rubuta ku duba yanzu kan fetin za ku ga rubutun shi daya kanin bidiyoyin nan guda biyu da ka dora ka dora kwanan nan to a matsayinka na musulmi ka yi kokari ka samarwa kanka kafa na fahimtar me addinin ka ba dole sai ka zama cikin malamai ko masu da'awa ba na ba wanda ya wazarta ma wannan amma ya zamanto abin da ya zama wajibi a matsayinka na musulmi ka koye shi to kar kai wasa a ce baka iya shi ba wannan hatsari ne Allah ya shirye da mu kuma Allah ya sa ku fahimce ni to shine yake cewa a menene wa man a- wa man azlamu ko mimman zikira bi ayati rabbihi wa ya fi zalunci sama da wanda aka wa'azantar da shi aka karantar da shi aka tunatar da shi ayoyin ubangijinsa thumma a'rada anha sannan ya watsar da ayoyin bi ya tsaya ya fahimce su Allah ya ce inna minal mujrimin mujrimina muntaqimuna lalle mu masu kamun gane ga mujrimai za mu danke su ba wanda za mu bari wallahi Allah ya sa ba ma cikin wanda za a kama وقال سبحانه الله يتي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا wanda ya watsar da ambatona ba ruwansa da harkar addini ba ruwansa da koyon musulunci ba ruwansa da sanin tauhidi ba ruwansa da sanin aƙida ba ruwansa da dokokin Allah ya fahimce su karatun qur'ani ba zai yi ba ai ta sa shi a gaba ana mar fada amma ba zai yi ba ai ta mar wa'azi wata dan ma wani addake shi malam baka zo a zamanin da muka yi karatun mu bane wallahi da allo da allo ko da yake matsalar shi ne allon ma ba ku san shi ba yanzu akwai allon kirya ka san allon ma da akwai itatuwa daban-daban da ake yin su akwai allon da in an yi shi da wannan itace ne idan aka yi allo yake sha bari in tambaye ku allon aduwa wale ya kubi aka kasan wannan a ce a wani babban gardi ne muke tare da shi a nan ni ba sani ba eh kamar na a'a katakon wanda itace ne shi ma ba itace bane faɗa mana sunan itacen akara maka Allah pro pro eh eh amma amma wanda ya gulzu a cikin karatun allo ya san nau'ukan alluna akwai allon da idan ka je kana ganin sa zaka ce wannan zai yi sha me ake nufi da sha shine daga ka zo ka dausani tawada kana dangwalawa sai ya baji ba zai tafi santa ya zanu yadda ya kamata ba da wannan itace ake wannan allon da wanne kuma ake yin wanda baya sha katako wannan itace ne katako katako ai sunan general abu ne wannan itace ake yin katakon da shi wanda baya sha da addu'a ake yin sa jazakumullahu khairan da kirya masha Allahu allon da aka yi hi da addu'a shine wanda zaka ga in aka zo ana rubutu za ga yana tafiya sambel baya bajewa yana mai yawwa amma wanda aka yi hi da kirya shine wanda idan aka yi rubutu za ga yana mai yana sha yana bajewa to wallahi a da idan kai wa malami laifi ko ko ka ka kawo hadda yadda ya kamata ko yana da allansa na, na abun nan na addu'a saboda ya fi ƙarfi ya fi nauyi wallahi kana zuwa in kaɓata sai dai ka ji shi a kanka gau ya kwaɗa maka Allah wallahi ya gabza maka allo ba ruwan ba ruwansa wata ran wallahi idan malami ya daki mutum da allo har sai kansa yayi jini wallahi an kai hikimis wallahi mu mun sha duka da allo wallahi yasa ba za mu ta umantawa ba mun da ku eh yana da daɗi sosai kuwa shine ai babbaku farfaru hajjatu me ne babbaku yawwa lallan hakuri yawwa to wannan shine babbaku alu an baki wau zal ba alu baki lallan hakuri min jaye nu'ara alu lan jaye shin mai ruwa ya ɗamal hannu nu'ara wannan shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim an gane ko yawwa to wannan kuma da da yaran mu na kudu da gari ko ko gabar da gari zan ce ne na fata an fahimta to wannan shi ake kira babbaku to akwai farfaru kuma mai wasali alu da tashi da wasali sama hi ne a hi ne u u ya dawo hi ne a u wallahi duk shi yasa duk kowa ya iya baki a wancan lokacin cikin sauki zamal hannu da fata sama ita ce zuwa zamal hannu ita ce za'un eh akwai zadi akwai radi akwai ɗamal hannu akwai sadi akwai gambaki akwai ambaki wauzal akwai galli kafa akwai ƙaumin ruwa to duk idan ka iya wannan to shine an zo an iya wannan a'u ali alu da tahi da fataha sama hi ne a an baki da rufu'a busa hi ne u u ya jawo a u sai a ce zal da fata da rufu'a busa ita ce zu a u zu abin nan ba da kisra kasa ita ce bi bi lallan da fataha busa ita ce la hakuri da kisra kasa hi ne hi a uzu billahi to haka aka koya wallahi tallahi duk wanda ya daki qur'ani da haka har ya mutu wallahi ba zai manta qur'ani ba har ya mutu
malam yanzu ko ni ne yanzu ana min dictation da larabci ina iya rubutawa to ka gani so duk wannan idan ka iya wannan shikenan to idan ka saba da waɗannan abubuwan sai kaga ka abin nan amma yanzu malam ba mu san qur'anin ba ba mu san ya ake koyon sa ba mu san wahalar sa ba ba mu san komai ba sai dai idan malam ya zo ya faɗa maka magana da bata ma daɗi ba ka ruga mar ashar ka yi gaba dan baka san wahalar da ya sha ba ka yi ashar ka yi gaba na yauwa to shine babbaku shine wannan alu an baki wauzal farfaru shine alu da fataha sama shine a to mai wasali kenan hajjatu kuma to shine za a fara baka yanzu ka iya fari ka iya baki shine farfaru da babbaku ka iya sanin haruffa shine babbaku ka san baki farfaru kuma ka san su da wasali hajjatu kuma to anan ne sai a fara baka hadda sai ka fara rubutowa kana haddacewa kana biyewa ana zuwa ana maka darasu inda ka bata wasali malami ya gyara in ka samu malami mai zuciya ka san malaman kala kala ne idan ka je ka yi rubutuwa allo ka kawo ana darasu in ya ga kayi wani abin da ya wuce a ce kuskure ne ganganci wallahi sai dai ka ji rankwashi a kanka gau ce kai ya za a yi ka zo ka saka wannan aludin ka zo ka saka marke sira kaza ne goge mata mata mata ka gyara wallahi akwai wani malamin mu malam har tsoro kake yi ka je gurinsa da gyara in kai wasa kafin ka tashi a gurin sa ya mare ka wallahi malamai kala kala ne akwai masu fushi wajen karantarwa yasa ku yi ta mana uzuri wala Allah mu ma haka Allah ya yi mu Allah ya rufa mana asiri so don haka wannan shine farfaru da babbaku da hajjatu ko mm. to shine yake cewa wa wa qad a menene wa qala subhanahu ko wa menene wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka wanda ya kauda kai daga ambatona Allah ya ce to shi yana da kuncin rayuwa wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma gobe kiyama za mu tada shi a matsayin makaho qala ya rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira zai ce ya Allah dan me yasa ka tada ni makaho bayan da ina gani ina da idanu qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa sai ya ce a haka nan ka muka zo maka da ayoyin mu sai ka watsar da su don haka kai ma yau mun watsar da kai don shi Allah baya mantuwa don haka wa kazalika al-yawma tunsa don haka a yau muka watsar da sha'aninka ba wai muka manta da kai ba wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji baya mantuwa wa qala subhanahu wa ta'ala Allah ya faɗa a cikin suratu taha yace wa qad atainaka min ladunna dhikra haƙiƙa mun baka ambato daga gurinmu sai yace man a'rada anhu duk wanda ya bijire wa wannan ambaton da muka baka ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra to zai ɗauki zunubi mai nauyi a gobe kiyama jama'a wallahi maganar nan tana da hatsari Allah ya ce duk wanda ya watsar da addini ba ruwansa da koyansa ba ruwansa da fahimtar abin da ya zama wajibi a matsayinsa na musulmi ya sani Allah ya ce wa qad atayna ka min ladunna dhikra lalle mun baka ambato mun baka addini mun baka qur'ani mun baka azzikiru anan zai iya daukar ma'anar komai zai dauki qur'ani zai dauki hadisi zai dauki ambatan Allah din kai tsaye zai dauki sanin menene addini duka Allah ya ce to mun baka wannan daga gurin mu ya kai manzon Allah sai Allah ya ce to ga doka wannan abin da muka baka man a'rada anhu duk mutumin da ya bujire masa ya kau da kai ba ruwansa da qur'ani ba ruwansa da sanin addini ba ruwansa da fahimtar qur'ani ba ruwansa kawai rayuwarsa yake yi ba shi da wata ajanda ta wani abu da ya sa a gaba wanda wannan yake taimakawar wajen sanin meye addinin sa waye ubangijin sa waye manzan Allah sa meye dokokin musulunci ya kau da kai sai ce fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra wallahi ranar tahin kiyama za mu lafta masa nauyin zunubin sa a gadan bayan shi jama'a akwai hatsari wannan ko babu Allah ya ce abinda muka turo din nan muka turo ka da hi wanda di ya watsar ya ƙi tsaya ya koya ya ƙi tsaya ya fahimta to muku za mu labta mar wani nauyi a gobe kiyama sai Allah ya ce khalidina fiha a khalidina fihi za su dawwama a cikin wannan nauyi da muka dora musu da wannan zunubi da suka ɗauka wasa alahum yawmal qiyamati himla Allah ya ce kuma wallahi nauyin da suka ɗauka a kiyaman nan ya musu ya yi muni wallahi abin da suka ɗauka ɗin nan ya muna na gare su akwai hatsari wallahi jama'a da haka ka yi ƙoƙari a matsayinka na musulmi ka ga ina ne kake da matsala ka tsaya ka je ka koya ka ba a hankali ba a gaggawa ba kuma a ci da zuci dan abin da Allah ya sanar da kai wato shi musulunci inda Allah ya taimake mu akwai uzuri shi Allah so yake ka fara ko baka iya ba in ka mutu kana da uzuri a gurinsa amma babbar matsala shine a ce baka yi har mutuwa ta zo ta nannaɗe ka baka cikin masu koya baka cikin masu yi to gaskiyar magana gamuwa da ubangijin ba zai daɗi ba Allah ya tsare mu daga wannan fitina a yi ƙoƙari jama'a ka saka wa kanka yaya za ka dinga koyon addini ya za ka dinga fahimtar addini ya za ka dinga fahimtar wasu abubuwa ko da a ce baka fahimta ba ko kuma baka gane ba ko baka tara ba ko baka ma san me kake ba amma dai kana layin masu koya wallahi koyo ka koma ga Allah kana da uzuri a gurin Allah Allah ganar da mu sai malam ya sake cewa fal i'radu an dinillahi ta'ala dan haka kauda kai daga gurin Allah la ya atammu bihi mutun ya zama baya bawa addinin Allah muhimmanci wala ya ta'allamu baya koyansa walau ta'allama la ya amalu da kuma a ce ya iya addinin ya koya to za ka samu ko baya aiki da abu idan bikin gidansu ya zo bahi da bambanci da gidan jahilai haka ake biki a gidan shi idan aka yi haihuwa a gidansa babu bambanci tsakanin haihuwa a gidan jahilai da haihuwa a gidansa a matsayinsa na mai ilimi jama'a ana samun irin wannan ko ba a samu sai ga mutum ana kyautata mar zato ana ganin kamar ma malami kai ma malamin ne ma amma Allah sai ga bikin gidansa ya tahi da ‘ya'yansa mata da matansa wallahi suna wasu tasun da na rantse da Allah ko a gidan jahilai ne aka ga ana yi sai an yi nasiha a ce wannan abin ba daidai ba ne ana samun haka ko ba samu ya sa ka gama zagin mu ka ce kai ba ruwanka da mu ka ce kai kaza duk abin da za ka faɗa ka faɗa na rantse da Allah abin da muka ji ya mana a addinin nan shi za mu yi kuma abin da muka fahimta na gaskiya shi za mu faɗa ya rage naka ko ka saurare mu ko kar ka saurare mu mu dai bukatar mu in mun je lahira Allah ya mai ya saurare mu yo dan ni baka sauraron ba sai na je Allah ya saurare ni da Allah da ni da kaiwa ya faɗi Allah kai ka faɗi ban gane ko kun fahimta ba jama'a kai ka faɗi wallahi ni na yi nasara da izinin Allah dan da in zo in faɗa ma abin da zaka ji daɗi na je kiyama Allah ya ci kwalata wala gara in faɗa ma abin da zaka ruruga min ashar in dai gaskiya ne na je lahira Allah ya ce hannun kiliya mala albani wuce aljanna Allah jama'a haka ne ko ba haka ba wannan shine gaskiyar magana dan na burge ka a nan duniya ka mun kafi ka yi kabbara ka ce yo sai shi sai shi na je lahira Allah ya ce ku daka min shi ku zo fa gulluhu to ai lamari ya ɓaci Allah ya sauwaƙi ko da haka a yi haƙuri jama'a yadda karatun yake haka za mu sha a yi ta haƙuri da mu wata ran sai labari wata ran da kuɗi za ku nemi wannan almajirin naku ba za ku gan shi ba wallahi ni ma in ta neman ku ba zan gan ku ba amma ina fata Allah ya haɗa mu da ku a aljanna amin malam ku je ku shashi
prop ya ce aje a tashi a can ai wallahi gaskiya ne wallahi tashiwa za mu ba za mu yi wasa ba wallahi gaskiyar ka prop Allah ya taimake mu da haka yake cewa a la ya amalu mutum ya zama baya aiki da abun malam ya ce yi uridu an ta'allumi asulid din mutum ya zama yana kau da kai daga koyon hakikanin asalin addini alladhi yakunu bihi almar'u musliman wanda da shine mutum yake zama musulmi wa yuqridu anil amali taban kuma sannan ya ainihin wato kauda kai daga aiki da addinin har ilau faman a'rada an dinillahi ta'ala kai ka duba malam yadda yake maimaita maganar nan ya faɗa ya nanata ya faɗa ya nanata ya nanata maganar nan ya kai sau uku an gane ko faman a'rada an dinin lahi ta'ala wanda ya bujire ya kauda kai daga addinin Allah la ya ta'allamuhu baya koyan addini wallahi yanzu daga farkon magana na zuwa ya mai- ya zuwa nan ya maimaita ta ya kai sau hudu baya koyan addini wala ya amalu bihi baya aiki da addini ba ruwansa harkar gabansa ne kawai a gaban shi yadda rayuwarsa ya ji tamar haka yake gudanarwa wallahi yasa akwai wasu mutane da na sani suna burge ni akwai wani abokina ana ce masa Ahmad tare muka tashi saboda ma da lokacin yarinta ma wani suna muke gaya mara fisha muke kiransa wala Allah in wani yaji zai gane to amma tun da abin alheri ne za mu faɗa yau suna ya bi shi ko ka gane shi ko shi kuma wani rayuwa yake da hini na ji ban ga mutum irinsa ba ba malami ba ne ba ɗalibin ilimi ba ne amma wallahi tallahi duk motsin da zai yi a duniya sai ya buga waya ya tambaye ni malam zan yi kaza me hukuncin Allah akan wannan abu na rantse da Allah duk abin da zai yi a rayuwarsa wallahi sai ya buga waya ya tambaya malam kaza nake so zan yi wallahi wata tambayar in yamin sai in ce to ni ma fa ka sa na aiki sai na je ni ma na nemo ilimin ta ni ma ban sani ba wallahi dan haka tambayoyin da yake min ni kaina a wani lokaci yana ta- yana taimako na dan wani abin da yake tambaya ta ni ma ban san shi ba yo a dan- in ce ban sani ba abun kunya ne maliku dan anas dan maliku an tambaye shi ya ce bai sani ba kuma duk duniya ana hujja da imamu maliku an gane maganar da kyau ko an tambaye shi ya ce bai sani ba yasa wani malami yake cewa wa idza su'ilta bima jahilta fala takun mutahaziqan mutasarri'an li jawabi yace al ilmu baharul la nafada lima'ihi kam qala la adri ulul albabi yace la ilma indi laysa aibun qawluha fal aibu an yufti bi ghairi sawabi ya ce wa idza su'ilta bima jahilta in aka tambaye ka abin da baka sani ba fala takun mutahaziqan mutasarri'an li jawabi kar ya zama kana da kokarin hazaka da gaggawar ba da amsa in baka sani ba kawai ban sani ba yace al ilmu baharun shi fa karatu da kake ganin sa kogi ne la nafa da bima'ihi ba wanda ya isa ya kure ruwan kogi ko akwai babu baka ga wasu ma kwanan nan sun tafi ganin titanic aka tataka da su ba Allah wani jirgi ne aka yi shekara kusan ɗari da wani abu da ta wuce jama'a wanda suka yi jirgin suka sha alwahi ai wai asalin sunan titanic din ma sai ɗazu nake gani wani ya ɗora a social media ashe asalin sunan titanic din ma asali na farko sunan wani gunkin su ne na datan da suke bautawa na biyu ma'anar titanic shine gagarabadau abin da ya fi ƙarfin kowa har Allah ma ya fi ƙarfin shi shine ma'anar sunan jirgin da ko Allah ba yadda ya iya da shi abin da suka saka wa jirgin kenan kuma duk abin da ake bukata a cikin jirgin na morewa akwai har giya akwai akwai swimming pool na wanka akwai kasuwa akwai filin kwallo akwai jir- akwai komai da ka sani duka akwai abubuwa da yawa so me ya faru lodin farko da aka yi na jirgin Allah ya ce ba zai je inda zai je ba ya dulmiyar da jirgin wani abin da zai baka mamaki a samu a yi accessing din jirgin a je inda ya kyama wallahi har yau shekara ɗari Allah ya hana a je gurin ai a wa Allah izgilanci mana ka kera abu ka sai ka sa wai ga- ya gagaru kowa wato abin da ba ba wanda ya isa ya lalata ba wanda ya isa ya ga bayansa abin da suka ta- in ba Allah ne kadai ba wanda ya isa ya ga bayansa ko ba haka bane jama'a amma da Allah ya tahi kankara a ruwa ita ta fasa jirgin kankara ba su an ga- hanke ta ba a he ta taru ta tare dama akan idan an ga irin wannan kaucewa ake sai a zagaye ta a wuce to sai ba su hango ta ba har suka zo ta daka ta fasa jirgin ruwa ya shiga ciki duk suka dulme yan kalilan ne suka dan tsira da kyar aka samo su kuma tun daga lokacin da aka yi hatsarin Allah ya hana duk wani wanda ya kuskure ce zai bi ta gurin to sai dai a dauko gawar shi to sai ga wasu na yi ma Allah ya basu don su zama aya ne waɗannan wanda suka dan tsira dan su ba da labari to sai ga waɗannan ba- masu kuɗi malam manyan masu kuɗi Amerika da ina ne suka zo suka haɗu suka ce wai su kawai za su je su dan duba gurin nan ya za a ce ba wanda zai iya zuwa A- Allah kuma wallah kawai suka tafi su su biyar a cikin irin wannan jirgi suka ba da kuɗi tsugugu suka ba da kuɗi tsugugu aka saka su ni in ba ganganci irin na bature ba dan Allah mara sanin Allah a saka ka a cikin wani abu a kulle ka iskar da zaka shaka tana da adadi in ta ƙare ba wanda zai kawo ma wata in ba ganganci ba eh mala yakub kuma ka tafi inda ba a zuwa kai ka san ba a zuwa gurin kuma ka tafi kaga da gangan kai tun da suka tafi har yau babu labarinsu kwanan nan na ji wani yana cewa an samo su an samo su na ce za ka yi jawabi sai dai dan bangaren jirgin aka samo ku to su ka- sun tafi ai su kam to okay. to don haka yake cewa al'ilmu baharun shi ilimi kogi ne la nafa da lima'ihi ba wanda ya isa ya ga ƙarshen kogi ya ce kam ƙala la adri ulul albabi nawa ne cikin ma'abota hankali da ilimi aka tambaye suka ce ba mu sani ba ya ce la ilma indi laysa aibun qawluha a tambaye ka ka ce ba ka da ilimin abin da aka tambaye ka ya ce wannan ba aibi ba ne ya ce al'aibu fal'aibu an yufti bi gairi sawabi aibu shine mutum ya bada jawa- amsar da ba daidai ba haka ne ko ba haka ba a tambaye ka ka bada amsar da ba gaskiya bane ba to wannan shine aibi amma a tambaye ka ka ce ban sani bai ce wannan ba aibi bane ko kalli magana haka take ko ba haka take ba to saboda haka wannan bawan Allah ɗabi'arsa ne wallahi duk abin da zai yi sai ya buga mun waya wannan abin ina jin daɗin sa har ina jinjina masa ina cewa wani ga gode wa Allah duk da baka cikin layin malamai baka cikin layin ɗaliban ilimi amma ina ji a jikina da wahala ka hallaka yace Allah malam nace Allah kuwa nace da wahala ka hallaka nace kuma kar ka tsaya iya ni idan ka tambaye ni ka ƙara tambayar wani dan ka ƙara samun ƙara- ƙara samun ƙarin ilimi har na haɗa shi da wasu daga cikin malaman su da malaman mu yana buga musu waya na musu tambayoyi to ka zama ɗayan ukun nan ko dai ka zama kayi karatun da har za ka karantar da wani ko kuma ka zama mai neman ilimin daidai abin da ya sauwaka maka ko kuma ya zama akalla duk abin da za ka yi a rayuwarka tun da ka san kai ba malami ba ne ba mai karantarwa ba kuma ba ɗalibin ilimi ba to ka dinga tambaya me hukuncin wannan abu ai mai ahadar ya faɗa wala ya hillu lahu ko an ya fa'ala fi'ilin hatta ya alama hukumar lahi fihi ko sai ce wa yas'alul ulama wa ya qatadiya bil muttabi'ina li sunnati nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace bai halatta ga mutum bai aikata aiki har sai ya san hukuncin Allah akan wannan aiki yace kuma ya tambayi malamai yace kuma in zai yi koyi ya koyi da waɗanda suke bin sunnar manzon Allah karatun nan fa gahi nan a halari duk an karanta shi amma wallahi ba a aiki da shi ka ji fa maganar wala ya hillu lahu bai halatta ka aikata aiki hatta ya alama hukumar lahi fihi har sai ya san hukuncin Allah yanzu kenan duk abin da muke yi ba tare da mun tambayi me Allah ya ce na halal ko haramun ba me manzon Allah ya ce na halal ko haramun ba a gurin malam mai ahalari abdurrahman al-akhdari to haramun muke aikatawa tunda ya ce wala ya hillu lahu to amma mutanen mu nawa ne ba ɗaliban ilimi bane ba karatu suke yi ba kuma ba sa tambayar kowa akan abin da za su yi abin da duk ya taso musu kawai gwatsam za su gabatar da shi wannan wallahi tallahi kashe kai ne a gurin Allah mu ji tsoron Allah mu gyara Allah ba mu ikon gyarawa da haka yake cewa a wa uridu anil amali taba'an faman a'rada an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi wa la yaltafitu ilayhi baya waiwaya waye dubi mai Allah yace yace fa huwa murtaddun an dinil islami kaji malam fa ya fado malam fa ya bude wuta fa yace wallahi daga karshe ma yayi riddiya bar addinin musulunci duk mutumin da ba ruwansa da sanin me yake ciki dangane da addininsa wallah malam yace yayi ridda magana ta yi zafi jama'a Allah ya sauwaƙe yace kuma ga dalilinsa ba wai magana ce ta harbati ya faɗa ba yace wa dalilu qauluhu ta'ala Allah yace wa man azlama mimman dhukira bi ayati rabbih ayar dazu ta cikin suratul sajada yace wa yafi zalunci sama da wanda aka tunatar da hi ayoyin ubangijinsa thumma a'rada anha sannan ya bujire mata ya kau da kai gabarinta Allah ya ce inna minal mujrimina muntaqimuna lalle mu masu daukar fansa ne a daga mujrimai ko akan mujrimai jama'a za mu dakata anan an nuna mun lokaci yayi a kuma yau ne muka dawo karatun wala Allah da yawa daga ba su san an dawo ba dan haka kar mu ja karatun da yawa a wuce wasu da yawa muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana muna addu'a Allah ƙara da wannan da'awa ta mu albarka Allah madaukakin sarki ya ƙara mana albarka wanda duk suke ba da gudunmawar su a da'awan nan tun daga kan yan kwamiti har zuwa yan social media har yan hizba da agaji har su malam Abdullahi wanda suke saita da gyara guraren zama muna addu'a duk Allah ya saka kowa da alheri domin wallahi tallahi jama'a yaɗa da'awa da baza ta cikin al'umma ba ƙaramin aikin alheri ba ne wallahi aiki ne wanda Allah ne kaɗai zai iya biyan ka kuma Allah ne kaɗai ya san ina waɗannan abubuwa suke tafiya musamman mutanen da suke wasu ƙasashe da wasu garuruwa suna bibiyar waɗannan abubuwa muna addu'a Allah ya biya mu da ladan abin da yake biyan masu yin aikin addini da shi muna addu'a ga 'ya'yanmu nan Allah ya musu albarka Allah ya ƙara musu lafiya da imani Allah ya sa su gaji wannan aiki namu ko muna raye ko bayan mun mutu Allah ya wa iyayensu albarka wanda suka rasu daga ciki Allah ya gafarta musu muna addu'a iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu wanda kuma suke raye Allah ka harba mu da su lafiya Allah ka ba mu ikon kyautata musu daidai gwargwadon iyawarmu sannan muna addu'a duk wanda yake wannan guri da ma wanda bai samu zuwa ba saboda wani uzuri duk wata bukata da yake da ita a gurin Allah Allah ya biya masa bukatunsa na alheri duk wata damuwa da yake da ita a gurin Allah Allah madaukakin sarki ya yaye masa wannan damuwa uh, alhaji awal mai madina eye specialist and diagnosis center uh, ya saba turo da dubu goma duk ƙarshen wata kuma ga wannan kuɗi ya sake turo su yanzu ga su a gabana muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya shi da aljannar firdausi Allah ya sa ya gama da duniya lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ɗaukaka wannan asibiti nasa wannan alkawari da ya riƙe baya mantawa wata ran ma mu sai mu manta ma amma Allah sai kaga in watan yayi ya turo to muna addu'a subhanahu wa ta'ala kada ya manta da shi cikin rahamarsa ya Allah Allah kar ka manta da wannan bawan Allah da asibitinsa da al'ummarsa cikin abin da ya shafi a rahamarka da alherinka ya Allah wanda duk suke mana irin wannan alkhairi da harkar da awarmu muna addu'a duk Allah ya saka musu da alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am bismillah